الحمد لله الذي والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شعبك الجواد المحرم shekara ta dubu ɗaya da ribu da arba'in da ɗaya bayan hijira na ba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da sha bakwai ga watan satumba shekara ta dubu biyu da sha tara da lafiya idan ba a manta ba a cikin wannan littafi mai albarka na allo'ulu wal marjan fi man tafaqa alaihi shaytan mun tsaya darasi na nawa mun tsaya darasi na hamsin za mu tashi na mutum da ɗaya muna cikin kitabu salat mun kuma tsaya hadisi na ɗari uku da hamsin da biyu daidai muna roƙo ubangiji mana kuɗin sarki mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da ba mu ikon aiki da abin da zama malai ce babu ana wani samun baji na ashirin da shida babu mata da raka raka hakan minan salat babu da yake bayani akan duk wanda ya riski raka'a daya a sallah fagada da raka salata hakika ya riski sauran sallah gaba daya abin nufi ya riski wato sauran sallah ya riski jami hadisi na dari uku da hamsin da uku ana bi wurera amma ba ku manta ba yayi bayanin yadda ake kawo wa sallah karatun da muka tsaya a baya cewa kada mutum ya shi ko da gudu sai kowa da gudu ba karatu wani ba kuma gun Allah wani sai ya zo a tsanaki ko saurara ka da ya gama in ka zo ba zancen cewa ba za wato kana zuwa kadar ana zama sai ya wani ya kalle ke ce ma mala an gida wai an gida wai saboda a zauna ake jira yake wai wai na ku jami'i duk wanda yake zuwa makaranta ba zai je wani ba shakka ba ku domin ga abin da annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana a baya an muka yi bayani dangane da nau'o'in biyar sallah ko akwai kaza'i akwai bina'i akwai kaza'u da akwai bina'u da muka ce da su imam malik suke bayani da imam allah ta'ala mali ya ce ana biyu huraira radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira allah madaukakin sarki ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lallai annabi kira da abinci Allah ta tabbata gare shi yace man adraka rak'atan min as-salati duk wanda ya riski raka'a daya a cikin sallah fa kada adraka salata ya riski sallah gaba daya duk wanda ya riski raka'a daya wato fa kada a wato adraka salata shine malamin ke cewa abinda ake nufi al-idraku huna shine al-wusul ila shay saduwa zuwa ga wani abu da zarar mutum ya samu wannan to ya rubuta sallah ai abun nabi adraka waqtas salati ya rubuta lokacin sallah kuma adraka fadilata jama'atiha ma'al imam ya rubuta falalarsa tare da imam wannan abubuwa bi ake so mu kulura ya rubuta lokacin sallah ya rubuta falalar jami'i to dan me za wani ne da kai kawai yace mana ajira wai zo da kai ya aje shi kuma sai a tsaya ke ne ne kawai a tsaya akan mutane sai an yi sallama ya ce sai kawai ka jiyo ana Allahu akbar Allahu akbar a kira Allah ya saba ne ban da shi za shi gure Imam Malik ba in ba irin larura sai ba ai yin wani jami'i bayan jami'i wato bai halatta ba sai dai kuma gida kai sallah ko ku fita za ga wasu suna da wannan tsarin cewa kuka zo an yi jami'i kawai ko ba gida kai ko kumto amma ba za a jami biyu a masallaci duk da cewa sauran malamai sun jawwaza haka larura ta sa haka sai a yi jami babu komai idi da hadi ne wanda idi da hadi ya zafi yana da ladabi idan ya kuskure yana da guda ɗaya wannan shi ne to shi ne malam yake gaya mana anan yake cewa to ita tsarin abin da hadisin yake nufi a dunkule ku sani cewa babu wanda yake jinkirta wa sallah kamar da yazo a wani hadisi wanda yake jinkirin zuwa sallah ma ya ki zuwa ya samu farkonta duk wanda ya damu da sallah za ga duran da ya yi da raka a farko da ta farko kawai da duran da ya rama sai shiga da kun san kuma wanda suka fi damuwa da irin wannan shine wanda suka yi da shekaru za ga da tiri ya zo masallaci ya ji ta kai ya rasa raka a farko shi za a ga ba magabata a da wani sahabi ko kafiri ya shekara arba'in bai taɓa mutum takbiran su ne amma mu yanzu matasa sai an tayar kuma aka tayar sai ka zuwa yi wani ya Allah mu ci gaba sai an jima sai raka a ƙarshe za su zo in ma yi za a bugin duba su imani kenan wanda za su zo kenan wai kuwa sai kawai bi ta mu ana karatun mu da zira a wannan lahi mun taɓa wannan gaba da suke namu mu da mutane su kawai da ko ina ko masallaci kawai majalisa za a yi wani ne mai tirela kawai da lokacin sallah ya kawai ya ko da ba ma da shi mai tirela shi ne ba ko ya iya ko zai iya ko shi ne ba idan an koma shagon sa ne shi ne ba mun yi wannan magana wallahi illa da take damu ne take damu ne kuma mun tambaya da kai na na tambaya cewa menene hikimar yin da hikimomi su karka lissafuwa dan a samu haɗin kai dan a warware matsalar musulmi ko duka kuka ta kawowa abin da nake zuwa faɗa ba faɗe shi wani ce shine masalahu kuke faɗa ba ku ta masallaci ba shine dan a gane ne matsalar masallaci idan al'umma suka daina zuwa masallaci ya za a gyara yanzu agogo ya tsaya za a ga agogo ne da abu agogon kowa ne wai ba ta da naira goma shi ba zai iya biya ba ai akwai masu masallaci shi ba zai jiyo ya ce kawai ga wata da Allah ya ruwan ta agogon ya tsaya al'umma mu ba ta wannan kai ki je kasar yarbawa wallahi ba a san ba ni dai abin da na gani a kasar yarbawa ba haka suke yi ba za a zo rige-rige ake wajen abubuwa na yiwa wato wato masallacin ɗakin Allah hidima amma mu ba haka muke za ka an yi wato allo ana fitar da lifin kan kuɗin da aka aka bari wanda yake fiye a kawai ba wanda aka yi ba sai ya daure ba mai Allah kuɗi ne yawa amma mu ba wuce da yake ganin shi ne kowa kabila ne a gurin ba wuce kowa kabila ne da an cewa na ayi ai kabila ne ko kai ne oho to shi ne kuma ya bulala da ya bulala ta sallah shi ne yanzu za ka ga ba wai ma masallatan ba duk inda majalisa take masallaci masallaci sallah lokacin ba ruwan su sallah kuma abin da ke yi wani abu da na ƙara faɗa zan kuma lalata domin irin wanda ya sa wasu za ga Allah ya ke mutu wani zai daina shi ne amfanin faɗakarwa wani yana yi bai fi kuskure ba ne zai daina domin yana san Allah ya karbe shi shine abin da kai jiji ne kamar yadda lokacin damuna an yi magarba ba to kaga yanzu an yi wajen minti nawa da yin magarba wajen minti arba'in kawai yanzu da hadari ne a ɗauke kawai shugaban majalisar sai ce kawai mu yi sallah sai ma da fatawa kawai a tashi sun baro can ba su je can ba suna tafiya lokacin magarba a rubun lokacin magarba ana yin sallar magarba ya fita to ba kuma tare da ba kuma da ku yi ake ba ba hadari wanda ya hado ana yin magarba da yi yin ya sallah ba haka wani yanzu kawai biyo ne kalle da je kai ni sallah gaba da ni ai a sabon gida yake ko a jaki wai gida zai saboda kawai sai halatta musu a yi sallah a ina ka samu wannan karatu ni aina laka hala ni aina to al'umma da wato al'umma mu yanzu cikin wannan cututtukan mu ya Allah in ba ka zuwa masallaci ban ka ta tsayawa zai gyara kuma kana da hali ka tsaya ko ba gidan ka yi sallah masallaci haka zai lalace tunda kuna da ikon da za ku iya gyara ka tsaya a can waje ba za ka san ya lalace ba ko kawo so a biyo ka gida a gaya ba cewa wankan masallaci ba ta yi saboda haka gaskiya mu gyara wannan ɗabi'a ce mara kyau ba ta da kyau kwarai da gaske saboda haka riskar sallah shine ya riski lokaci ya kuma riski falalar jami'i ya riski falalar jami'i to anan da ya malami ke fudda fito duk wanda ya karanta alali da kyau zai ga ana ke fitar da ciwon cewa idan mace tana al'ada saboda haka sai rage saura mulki daya ko minti biyu ko mu yi tsarin da lalari da faɗa sai rage saura minti uku misali saura minti uku alfajir ya kullu kawai sai ta duba ta tsaya a da ta wata sallah za ta yi fuka hau wata sallah za ta yi sallar isha'i sallar isha'i ta kama ta na saura minti uku kawai sai ta ga al'adar ta ta daya sallar isha ko na wajen ce magarba da isha na alfajir ya rubu sauran uku alfajir ya rubu a tuba ke da rubu saboda haka ya zara rubu da wasu lallace ana wuce a tuba eh ita ce ta farko yau sha'i ba abinda malamai suke cewa tun da minti uku ne minti biyu a ɗauka zai biya a tuba kuma da dama alfajir alfajir ya kullo zai yi saboda haka yanzu maganar da ake yi maganar magariba da isha ake shin za ta biya magrib da isha ko ba za ta biya ba maganar da ake yi kenan to amma idan ya saboda haka kaga za ta yi ana wuce isha yi domin za ta yi raka a ɗaya a isha yi yawwa shine domin a annabi ya faɗa da raka saboda haka ana wuce isha yi idan saura minti uku rana ta kullu shi kuma na koma wando saura minti uku rana ta kullu kawai sai sai duba ta ga al'ada ta ta daya wata sallah za ta na'am eh rana ta fito ai ba sallah lokaci ya tafi domin idan ka rage wakatuwa lam tusalli lam tusalli ko in dai ba ma'azuri ba mai larura aduwa ɗin eh yawa saboda haka kai ne ana zuwa aduwa mun da dawo isha'i ba tunda zai samu raka a ɗaya tana nan tunda zai samu duk ku fahimta da kyau duk inda ku rika auna da minti da shi yawa duk inda za a samu raka a ɗaya an biyo ka sallah eh sai ka ji inda za ka samu yin raka a ɗaya abinda ake bayani a kai shi idan ka fara sallah yanzu kawai saura minti ɗaya kawai sai sai sai taimama taimama sakan kawai haka aka goga a fuska aka goga a tana fara sallah ta yi raka ɗaya sai rana ta ɗudu in ga wannan wani hukunci ne da wani to hukunci da za a bata shi ne ta samu da ta samu da tun da a farkon lokacin da ta fara sabon rana Allah ya sa an bayyane ni kana cikin sallah sai lokacin da ya fita in dai wata larura ce ta sa saboda kana cikin wanda suka samu sallah sai ka ka samu dan ka kuma samu sallah an fahimta da kyau ko to shine bayani da muke saboda kun ga akwai kalubale a gurin mata Allah gafarta malam idan za ka yi aure mataki kake ko ba ka yi karatu mai yawa karanta halin domin kai ne babban shekul islam na matata kai ran Allah ko za ka gane Qur'an ka gama zuwa kana duzuru kana zauro na za ka gane Qur'an kai ne mutum na farko da za ta fara wa tambaya dan mun yanzu duk matsalolin da kai za ta dinga to ka ga kaza kaza to daga nan za ka fara gane bulo da yake jara ko yake go da ko tauri to da haka wannan yana da muhimmanci a ƙarƙashin wannan hadisin wancan gurdu da aka tabbatar da shi ka ga shi gajeren hadisi amma fawaid ne ne masu ɗumbin yawa wane mutum to shi ne malam abin da yake gaya mana nan shi abin da za mu koya a hadisin shi ne wato idan mutum na farko idan masu buki ya je ya riski liman to ya riski falalacin kamar yadda na faɗa a baya ɗin kenan kawai wani ya rufe ga cewa wai malar aikin gama ba ruwanka da shi kawai kai kabbara ka musalla na biyu idan mutum ya shiga wato cikin sallah a ƙarshen lokacin da sai ya raka a ɗaya sannan lokacin ya fita to shi ma ya rufe da kamar yadda na faɗa yanzu fa'ida ta biyu kenan fa'ida ta uku wanda tana da wani banci shine idan mutum ya je sallar juma'a ka kafin liman ya sallama in dai kafin liman ya sallama ne to raka a biyu zai fita sallah raka kai inda akwai malamin da suke biyu an dai bai samu raka'a ba to hudu zai yi wasu malamin suka ce dan mazawar hanabila da sauran suka ce sab ai dai tun da annabi yake ba kada a rasa sallah saboda haka liman bai sallama ba ya yi shi jami'i saboda haka biyu ne amma a nan ma za ka ga wasu da sun zo yana gani an yi zala zai sallama shi ma ya ce sai kalli wanda ya ce wani zo bi jami'i ko wancan da ya fita bene ne wallahi a'lam yanzu jama'a da aka samu a juma'a za ka same shi a yanzu a bayan sallar kai a gara da yawa domin akwai hadisin da ya zo yana nuna yawan ladan sallah shi ne yawan jama'a yawan jama'a yanzu wanda suke sallah su goma muna magana da ƴan musalla ba dai yake da wanda suke sallah su ishirin ba a ta alada ladan su ba dai bane ba ne mutum Allah ya dadar da mu to ba malam ya faɗa babi na gaba babu awqatis salawatil khams babu da yake magana akan lokutan salloli guda biyar inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta domin kalubalen shi ne duk wanda yake yin sallah kafin lokacin ta Allah ya karba har wasu malamai suna cewa gwara wanda ya bayan lokacin da ya fi wasu kuma irin su shekul islam suka ce da wanda ya yi bayan lokacin da ya wuce da wanda ya yi kafin lokacin ya ce duk tafiya su ɗaya mun taɓa wannan magana da za ku iya tunawa ko domin hannawa da misali na ce mutum ne yanzu kawai don yana jami'a ba yau kawai sai da biyan ruwa yana da ubiji kawai shi ya shiga hon ya shiga tiyata kawai ya rubuta jaraba ya haji shi ba da lokaci wai ya ko ba za a fara da shi bai da lokaci ya ki zuwa ya yi sai da aka gama jaraba aka kafi sai gaba sunansa fala ya luman na hadan illa nafsa da ya zo ya gaba sunansa duk kotun da zai je a duniya ba wanda zai yarda da shi domin ba hukumi za a ɗauke shi aljinu na kunu haka ana zuwa gura da gani da ke wanda a bayi gura a yi gurin da wani a fara su wanda yana da hankali kuwa ko kuma jiya za a yi jarabawa jiya za a yi jarabawa ba misalin da na ku na na alƙalanci wani ranar lahadi jiya za a yi jarabawa shi bayan an gama bai yi ba ya gama kero boniyarsa kawai sai suna aiki za a jaraba kawai yau da yi zara can sai sha ɗaya za a shiga yau bayan biyu ba kowa shi ya tayi shiga yi zara idan aka fi jaraba zai ga sunansa a hankalce ke a duniya ma kai wa lakcara haka ba zai karba kuma zai kai wa Allah ya karba misalin da suka bayar kuma mun ba da wani misali sai idan kana so Allah ya ba abin da kake so to kai wa Allah abin da yake so wannan misalin na ba da shi saboda za mu tafi bera karatu ranar lahadi kawai wasu matasa sun da daga wani a daidai lokacin da gajerun wanda sun zaka azaka suna ta hira sai nake wa malam dace na ga wayannan fa yanzu in suka je gida ba sallah za su yi suna zuwa ruwa za su watsa abin su ke ita ita yi maybe kuma ba don gida ina su ba za su zo ta hada ba garuwa da shi kuma yana da bukatu a gurin Allah kuma yana so Allah ya yi masa dan Allah kai wa kanka adalci Allah yana son kaza ka ki ai ko ma ibun ka idan kana so yayi ma abu idan yana son wani abu kai za ka idan kana yi to zai gano lalle kana so ai ba kuma Allah ne ba to da ka yi ya kamata wato alkiyaye sannan mu sani cewa an farlanta sallah mubashiratan lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya tafiya zuwa ga Isra'il ba wasiƙa kun ga yawanci yin annabi zai magana sai ya biyo mala'ika Jibril to biduni wasiqatin adl yawa akai bayanin da dini zamu je ana bi mas'ud lil azali an karbo daga abi mas'ud al azali radiyallahu ta'ala قال يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji annabi alaihi salatu wasalam yana cewa nazala jibril jibril ya sauko wannan kalmar nazala shi ma suna kallon ta fa amma ni dai mun liman shine liman jibril ya sauko daga sama yayi limanci tare da annabi alaihi salatu wasalam fa sallaitu ba'u Allah akbar yace annabi yace sai ne sallah da jibril a matsayin mamu shine liman limamu thumma sallaitu ma'ahu dan mun muka kuma na kuma yin sallah tare da jibril biyu kenan ko yace thumma sallaitu ma'ahu na kuma yin sallah tare da jibril karo na uku thumma sallaitu ma'ahu na kuma yin sallah tare da jibril karo na hudu thumma sallaitu ma'ahu sannan na kuma yin sallah tare da jibril karo na biyar yace ya subu ya sadi ayi khamsa salawat ne ruwa yace annabi na irgawa da ɗan yatsun da zai yi irga sallolin biyar kamar yadda ni ba na irga yanzu hadisin musalsal ɗaya biyu uku hudu biyar sai da annabi annaba alaihi salatu wasallam ya gudu guri sallolin biyar to kaga nan ya zo ya yi sallah da annabi alaihi salatu wasallam ne ya koya masa lokutan da ya kamata a yi sallolin da wa'ayi da biyar asuba a zahar maghribi kaga a da lokacin ba da annabi ya je kawai a kiji da hadi ko kowa ne ga dama ya je biyar a rana a sai da aka turo laika juri ya koya ba to shine kaga malai yake cewa anan um za mu koyi wani abu hadisi shi ma sai yake cewa wato na farko shine shigar lokacin sallah cewa lallai shigar lokacin sallah sharadi ne wajen ingancin sallah a wannan hadisi domin mala'ika jibrilu ba wato sallar yazo kawai yayi masa guda biyar din yayi ba shi za aka yi ta magana cewa shin mala'ika jibrilu ta kowa yayi lokacin asuba bayan an gama asuba ya tafiyarsa sannan lokacin azhar ya dawo yi kuma tafiyarsa la'adar ya dawo ya kuma tafiyarsa magrib ya dawo ya kuma tafiyarsa isha'i ya dawo ya kuma tafiyarsa sai ba da suka yi magana ni wasu suka ce an ce nazala da ya sako bai koma waje da aka wasan lolin duka amma a lokutan su mabambanta da azhar sai lokacin da ya ce annabi alaihi za ta yi salatu ta jira mi sallah da la'asar sai lokacin da ya kuma cewa ta jira mi sallah magrib isha asuba duka kowace wasu suka ce kuma a'a zuwa ya rika dawo domin zuwa da dawo su abin da ya zawo tun na farko suka faɗa suka ce ai zuwa sama ba wasa ba ne domin tsakanin sama ta ɗaya da ta biyu daga ƙasa zuwa sama ta ɗaya annabi ya ce tafiyar shekara ɗari biyar ƙur'ani ma haka yi da ala sa'ilin bi azabi waqi'a lil kafirina laysa lahu jaza min allahi bil ma'ari mahallu shahid sai ce ta'rudul malaikatu وروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة شكرا دمو خمسين to shi ne ba da suka ce to saboda wannan tafiyar suka ce a kawai guda ɗaya duk kuma na biyu suka ce a wanda suka ce zuwa yake dawo kace ga shi Allah yake wa ma na tanzalu illa bi amri rabbi tunda umarnin Allah ne kamar kinta wa ilu bi ha wato malamai malamai ne Allah kaga duk inda kaji malami ya kawo abu suna da dalili ka duba ayat da ta dauka wa ma na tanzalu illa bi amri rabbi malaika jibril ne ba ma ta kowa da umarnin Allah to tunda Allah ne yake a sauku ko sau ɗari yake a sauku za a sauku a gobe eh kafin tsafta wa ido kafin tsafta wa ido su sau da haka duk maganganun suna kan hanya mu je me wato mahallin shayi abin da za mu kalla shine mala'ika jibril da ya sauko sun yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin za mu kalla da kasancewar shirin saboda haka wannan ya nuna mana sallah ba ta halatta wato a yi ta kafin lokacin da yake za tunda mala'ika jibril ya yi takakkiya ya zo ya koyar da ita dan abu na biyu na'am na'am abu na biyu shine al-afdal shine al-mubadaratu ila ila adai salati fi awwal waqtiha mutum ya gaggawa ya yi a farkon lokaci shi da zamu zo wata ruwaya da wanda ta nuna sallar da nawa ne za su malaika juri ya rika yi da nawa ne za su salam sai ya yi a farkon lokaci kuma ƙarshen lokaci ma ya kuma yi wannan sai ce wannan shi ne farkon lokacin da nan kuma ƙarshe shi za lokacin yake da yalwa za ga wani ya yi ƙarfe kaza wani ya yi ƙarfe kaza kuma duk a za'a duk ta yi domin annabi malaika juri ya koyar da annabi alaihi salatu wasalam lokutan guda biyu farko da ƙarshe to saboda haka sannan wato malaika suka ce abu na uku shi bayani a ce ka yi shi a aikace ya fi wato idan abu ya zo kamar yanzu da muka zo wannan hadisin sai muka gwada cewa annabi ya nuna yan yatsunsa ina abin da suke kira da mutare ko FAD idan za ku koyar da yara in kana nuna musu yanzu za ku nuna alif idan ka zo da ita kace wannan mai ji kace wannan alif sunan da hada alif hada alif kai ta nuna sai kuma ka zo kace ma hada ko kuma in zan samu mai kama dauka kowa ka bar kace kowa ya rike ga ta ka tsatuwa ma hada hada alif ma hada hada alif haka ana dai idan kace ma hada zai ka daga alif to za ka yaro baya mata duk da ingan da zaure mata sunan da ake sabanin ka lokai ta waka kana ta fara wannan nuna wanda kai to ta zama ji za ga wannan ma koyo shi aka yi domin za ku wurare da dama inda annabi yake koyar da abubuwa a ciki shi za kai ma idan ka karanta kitabul wudu kitabul salati kai alwala kai waye to zan samu ne a samu roba ka ce wa yara to mun karanta farla alwala guda tara sunnonin alwala to yanzu za mu yi aikata kowa a kewaye ka ka rika zubo ruwa in Allah ya da yara ba in Allah ya da a karatun da muka yi ranar ranar ranar lahadi da annabi Sulaiman yana so ya nutar da mahaifinsa dangane da shari'a da ya yi me ya yi masa musamman ruwa ya ɗigo na asaikin ai kun ga aikace yi وفهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما a daidai lokaci wuri a sake da yake an kawo ƙara wasu samari guda hudu suna jin hausin wata bazawara ta ki auren su duka wannan ya je ta ce ba ta yi na biyu ya je ta ce ba ta yi na uku ya je ta ce ne suka haɗin kai mata da yi ka ce ayu karar da ta ajiye a gidan da shi yake neman ta annabi dawo ya ce kawai abin da za a ajiye ta annabi Sulaiman yana ganin wannan yake kai hukuncin nan shi dai kan ba haka yake kallon da kuma dan sa ne dan annabi Dawud sai ya kira waya yace ku zuwa ni wannan yana zuwa sai yace ga abin da nayi ku kawo ka a fadar annabi Dawud ku ce mun wata mata ta yi irin wata matsala ana yi gobe za a jeje mata ku ce mun wata mata ta yi zina da bai dai zina da kare zan muku tambayoyi a kai haka hannu sai kira sai ba za su gaba ɗaya kusa su kusurwa kusurwa kowa ya koma can sai kira wani annabi da wanda kan nan sai yi da shi matan nan da aka kuka ce ta yi zana da bai dai zana ya ce da kare wannan iri ne kan ba bai ji duk a wayan sun yi ce wani iri ya ce to koma ta sai yi sallame sai kira na biyu ya ce zo kai kuma wanda yake ne kara yake ai fari yake to kai nan sai ba sai da yaro yake kore ka ji har da kora kai yake to kai kuma ita sai da yaro yake ai da ne adam dawo da jin wannan je ga ya koyi da shi balan sai sai ce goban an zo hukuncin nan kai da ana zuwa kuma haka akai gaba ɗaya suka yi da gaba ɗayan su saboda haka laifin ƙazafi ya hau shi ne na ƙara ba mu misali na biyu na wani abu da na karanta da ya burge ni cewa wani lantara a zamanin na wata jiha da cikin jihohi wato arewa samari hudu sun makarya a jami'a kowanne sun je sun gama shargoliyar su bakin ka tafi da shargoliya ba su zo jarabawa ba kawai ka zo ka samu lakkara ka ce wallahi da za ka ai ku wasu nan suka ga wace ka kariya ka biya suka yi adamawa ko wani gari sannan mota ta lalace a daji ba yadda za su je da su fara eh ki duba ku ne ku je gobe ku zo ku yi jarabawa ai ko gobe suna zuwa sai ba za a cikin kotiya ta sai duk kusurwa hudu sai zai a rajiya sai ce tambaya hudu kowace ma ji jariya tambaya ta farko wani gari kuka je daurin aure shi ne tambaya tambaya ta biyu a ina motar ta lalace tambaya ta biyu yana tsakiya tambaya ta uku yaya sunan angon tambaya ta uku biyar tambaya ta hudu menene ya lalace a mota wallahi tallahi suka yi tsoro kowa ya daga tarbi kafin harkari shi ne wani malamin da yake cewa da zamanin magabata ne alƙali za a ba da tsirar domin alƙalanci yana buƙatar ƙwarewa da tsikiya yana buƙatar wannan ba karatun zalla yake buƙata ba yana buƙatar exposure da bature yake mana sai ka samu gogayya mu marasa shi za a ga nake girma ba ina gidindina wanda ya karanta psychology Allah sociology in ka kale zuwa da su da kake gani za ka mutum yana da kaifin basira za ka ga kai yanzu matashi ne mahaifin kai to wata bugu ne za ka zo kana magana sai tsirawa wallahi ya san ƙarya kake kawai ta ne yana kallon gidan yana ta zuba ya zuba ma ido wallahi zuba ma ido kawai kale ke yi kale ke yi zo da haka ilmun nafsi kenan alhamdulillah suna da wannan ilmun nafsi to da haka mutum yayi wannan kakkare ne eh karatu ne mai kyau hadisi na gaba ali bin mas'ud al-ansari na'am na'am نعم صلى الله عليه وسلم نعم نعم haka haka ya tsala ya tsala Allah akbar ya turo aka koyar da shi Allah akbar Allah akbar wato wata fa'ida da ta yi kuma fito mana da ita cewa a ƙarƙashin hadisin za mu koyo wani cewa mahimmancin koyo ga wanda bai san abu ka duba ka ga tsakanin mala'ika jibrilu da annabi alaihi salatu wasalam waye ya fi daraja ai kowa ɗi ba annabi alaihi salatu wasalam gobe yake da kowa amma baka duba ka ga wani abu da bai san shi waje da aka turo mala'ika jibrilu ya zo ya koya wa ake ji yake nuna dan na zo nan ina karatu ba na fi kowa ba baya nuna haka to kai ma da ka zo saurara ba ana nufin an fika ba domin wani da yawa dukkan aibe ka ma suka san kaza da kaza amma saboda muhimmancin ilimi shi aka manta shekaru ko daraja ko girma ko kaza ko kaza saboda haka wannan fa'ida ce mai kyau Allah ya ba mu iko amfani da ita to saboda haka wannan shine hadisi na gaba na 355 ana bin Mas'ud al-Ansari an ibn Shihab anna Umar bin Abd al-Aziz Allahu akbar wannan ibn Shihab din shine Muhammad ibn Shihab az-Zuhri in za ku iya tana shine Muhammad ibn Muslim ta ta ba ku misalin sa wanda matarsa da shi ta wallahi da ta wanda ba a aure mata mata hudu su zama kingiyoyin mun wai ba shi da lokacin da kullun karatu ta ce ta zan in ya karo mata uku dole a raba kwana amma kullun karatu ne ibnu jihad ya zo shi shine muhammad ibn muslim ibn ubaydillah ibn abdullah ibn shahab wanda aka fi sani da jihad ya zo al-imam al-ali hafiz zamani kwararan wato hafizi ne na lokacin sa malamai ka ce muttafaqun ala jalalatihi wa iskani duk malamai a lokacin sun yi ittifaki akan girmansa da kiyaye karatu suna ce masa abubakar al-qurani az-zuhri al-madani ya zauna a sham sannan ya rasu a shekara ta wato ɗari da ashirin da uku wasu suka ce ɗari da ashirin da hudu bayan hijira shi ne aka ce wanda ya fara tattara hadisai awwal jami'in hadisi wal asar ibnu shahadin amiran lahu umar umar na abdul aziz shi wato wato wanda yake amirul mu'minin da lokacin shi ne ya lura cewa gari kaza akwai sabbai guda hamsin amma yanzu an ce duk sun ƙare ba gu ko ɗaya saura guda biyu sai umar da abdul aziz sai ya kirawo ibnu shahab sai ce kaga muna da cikin matsala almajiran annabi suna ta ƙare yace kamata yayi maganganun annabi a rika bibiyar su kafin su ƙare a tattara su duniya shine aka ce farko wanda ya bada tattara su guri daya ibnu shahab ne waye ya tashi umar da shine awwalu jami'a wato awwalu jami'al hadisi wal asar bai ki dai bai ki ne shirki ibnu shahab amir lahu awwalu jami'al hadisi wal asar ibnu shahab amir lahu umar awwalu jami'al hadisi wal asar ibnu shahab amir lahu umar wannan shi ne to shi Umar ibn Abdul Aziz din kuwa wannan shi ma al-hafiz al-allama malami suke kiran sa al-mujtahid az-zahid bi kulli duniya gaske da kana karanta tarihi ne sai kai kwalla gudun duniya amirul mu'minin haka sai lallai amirul mu'minin Abu Hafs shi ma kuma yadda ake kiran kakansa Umar Abu Hafs ana kiransa shi ma Abu Hafs al-Qurashi al-Madani thumma al-Misri sannan kuma al-Misri al-Khalifatu Zahid al-Razi yana cikin hadin majlis ijtihad dan shi yake cewa Khamis al-Khulafa shugaba ne da adam mai da yake take ummu Asim ba bayani da zai ba muke bayani da wani lokaci ummu Asim bintu Asim bin Umar bin Auf bin al-Khalaf aga dika Umar bin al-Khalaf ummu Asim bintu Asim bin Umar bin Umar bin Al-Khattab jika sayyidina Umar ya rasu a shekara ta 110 bayan hijira to shi da aka ce anna Umar bin Abdul Aziz akhara salata yau Umar da Abdul Aziz ya dinkirta sallah wata rana nan ne ko a musallake eh nan ne fa da kala alaihi urwatu bin Zubayr sai urwa dan zuwai ne daga gurin da wanda shi ba mun kare yani a kansa ɗan abdullahi dan zuwai wanda shi ba babban malami ne abu abdullah al-qurashi al-madani shi ba fakihi yana cikin fuqaha usama da ake bada mai da yake ita ce asma'u binti abi bakr bin siddiq babban sa kuma na aisha in ya zauna bara yi wata hasken makaranta ba zan faɗa ba saboda na ja cewa an ce ilimin na aisha gurin mutum uku na sha faɗa a nan su uku na faɗa a majalisin nan sai aka ce akwai urwata ibn zubair zuwa yaje an yi dalilan na na wa mas'ud hamza amratu da kyau mala ali sai wa wanda ka wada waje mala matruk barakallahu fiki yau karatu na ya tafi ya fito wallahi ya fito saboda irin wanda yana ƙara mutum ƙarfin gwiwa cewa ba a manta ba shine aka ce ilimin ta yana gurin waɗannan amratu da malam Muhammad ya faɗa ita ce mai wahala mazruk da kuma wato urwatu ibn zubayr in kana neman ilimin da Aisha wayannan bayan Allah sun tattale to shine wanda kana alayhi urwatu bin zubayr urwa dan zubayr sai shiga gurin sa gurin wa gurin umar bin abdul aziz fa akhbarahu anna al-mughirata bin shu'ba akhara salata yawman wa huwa bi iraq sai ba shi labarin cewa ai urwa wa mughirata dan shu'ba ba ya jinkirta sallah wata rana a iraq bai yi ta a farkon lokaci wa sai da wari kai dan lokaci yayi fa da kala alayhi abu mas'ud al-ansari ne ruwayar sai daga sahabi abu mas'ud al-ansari kawai sai shiga gurin sa fa kana sai ce ma hada ya bukira sahabi ya kalli sahabi yake da shi me ya haka sallah kake yi yanzu kamar misali sallar azhar sai dai ganki yana ta karfe biyu yace ne haka yace dai alaysa kada alimta anna jibrila sallallahu alaihi wa sallam ajara ce wa jibril sallallahu alaihi wa sallam da ji hadisi mun biya shi ne malamin suka ce ana fara domin Allah ya ce Allahu yastabi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas abin da ya ko Allah yana zaba cikin mala'iku rusulan yana zaban manzanni wanda yake aikowa wa min an-nas a mutane ma haka manzannin Allah da Allah yake aikowa na mala'iku da na mutane za a iya ce musu sallallahu alaihi wa sallam annabi Isa sallallahu alaihi wa sallam annabi Nuhu sallallahu alaihi wa sallam annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam ba za ba ji ba ba karatu ne an fitin aje alaihi salatu wa sallam to shi ma malaika jibrilu sallallahu alaihi wa sallam kuma ga isan cikin karshen safai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaman alal mursalin suwa yi mursalina minan nasi wa minal malaikati shikenan wannan abubuwa ne kuma masu ɗan jirgi da ɗalibai ilimi suna iya tambaya a kai shi za muke faɗa don mulki yawa to saboda haka an ga malaika jibrila haka nazala ya ta ko mun yi bayani akan nazala ko cewa wasu dauka nazala wasu suka ce nazala din mun fadi hujjoji fa salla ji zalla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya salla thumma salla ya kuma yi salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi shi ma ya salla thumma salla sallan malaika jibril ya salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma salla sannan ya kuma yi salla malaika jibril fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da yi sau biyar annabi yana irin hadisin bayani thumma qala sannan sai yake bi hada ummi malaika jibril ya ce da wannan aka umarce ni fa qala umar bin urwa sai Umar da Abdul Aziz ya ce wa Urodi ya ilan mata wato mata hadisu ne ka san abin da kake faɗa ko kuma a Hausa a ce ka san ko me kake faɗa ka san me kake faɗa aw aw inna jibril huwa aqama li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qatta salat ko kuwa kana nufin jibrilu shi ne ya zo ya tsayarwa annabi alaihi salatu wa salamu sallah ya zo yi wa annabi sallah a lokacin sallah kala urwa sai urwa ya ce kazalika kamar haka ne kada bashiru bin abi mas'ud bin hadi yace kaga wannan abin da yake fara ba ni kadai ba ba wato bashir ibnu abi wato ibnu abi mas'ud shi ma yana da da wannan ba ni kadai ba wannan magana da yake fada ina da tabbacin cewa ba ni kadai na faɗa ba ga wanda daga cikin wato magabata ba ya faɗa an azimi shi kuma yake daga baban Bashir ibn wato Abu Mas'ud al-Ansari shi kaga tabi'i ne baban sa kuma sahabi ne yake to tabi'i ma ya faɗa kuma ya ce baban sa ya ga ba saboda haka annabi ya tabbata annabi ya yi magana ta dai mun yi bayani akan yanayin doka ba mu da matsala akan wannan to shi ne ma da yake cewa fa'idodin da za mu samu a nan shi ne fa'ida ta farko shi ne yana da kyau malamai ko malamai su rika zuwa gurin shugabanni amma ba da niyyar bukatar kansu ba don bukatar al'umma ba laifi bane domin za ku ga hakan ke faruwa a baya wa in kalihim alaihim ma yukhalifu sunnatan nabawiyyah idan kuma sai abin da ba yayi wani mutum in kalihim ta hanyar ba wai gwamna ya abu da zai ka amma gwamna ta yi ne waye ce ma haka annabi yake sallah ba wai haka muke ne a a in polite ne kai masa bayani cewa wato ai karan da yake yawa ai karan ai kaza ya kamata ai kaza inda ya dauke kamar ne wallahi ne mutum ya yi ka zo malinsa to kawai ka sami wato hanyar fitarwa malami ya zama mai hikima wajen fitarwa in ba ka da afrod to babu wanda zai jira kai duk wanda ba shi da approach wajen isar da sako duk ilimin ka to za a yi zaki za a fara karatun ka saboda haka approach shi za a ku dau malami duk karatun ka a duba tarbiyya idan bai da tarbiyya duk kwarewar sa to wahala zai ba ku kawai zuwa zai kawai a yi ilimi gwara malami mai tarbiyya da karancin ilimi domin za ku iya gurbin akan malami mara tarbiyya da tarin ilimi duk duk iyaye na nan sun fahimci da yake yi domin wallahi din da aka bada guba ta rashin tarbiyya to kwambare da aiki ne zai tara karatu kuma ya rashin mutum farai kuwa Allah ya kiyaye wannan shine a gurguje sai mala yace wannan kenan abu na biyu wato za mu fahimci cewa akwai halaccin cewa ya halatta ka ce malami ya ba bayanin abin da wato ya faɗa dan ka rike ka ce a ƙara mai mai tama an gane ko ya halatta hadisi na gaba na Aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asr hadisi na gaba na Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda tace Annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana sallar la'asar wa shamsu fi hujratiha a lokacin hasken rana na shiga cikin ɗakin ta qabla an tazhara kafin ta daga wa mata'u an yazharu wa mata'u lahu naqaba an yazharu an ya'du bi ma'ana ya'du dagawa abu rana ta daga to shine kabla an tanzura kafin ta daga abun nabi kaga nan dakin na rayu ga cikakken daki domin ka karanta tarihi kun karanta adabul qur'an shekarun baya ko ga wanda wasu manta ba cewa daki ne wanda hasan da wata ne yake cewa an ka miki dakin matan annabi alaihi salatu har dakin na rayu ga dubu ne da ya ka koro dan kayan da aka sa a gefe in za ka kwanta kwanciya su sai kare kiku da dukai to ke za ka ɗakin da raya ɗakuna ne ɗaki ɗaya ɗaya ke waza amma mu ma san yanzu ciki da balu ke musu kada kai gida ma sai a zo a ce bai ba kwanan nan akwai wanda muke harkar dawa da ni matashi ne suna bin kusu za mu su ba harkar dawa kwanan nan aka ba ta auren sa wani gidan da bai ba gida ma sosai aka ce bai ba wallahi akan wannan aka ba ta auren shine yanzu za a kuma aura karshen watan nan ya samu wata ita gidan yayi wannan masifa da bai kama wanda za ga mu ban yayin mu abin da muke gani mu mun san iyayen mu mun tazo za mu ga mata uku a gida ɗaya kowace ɗakin ta ɗaya ɗaya wallahi ba ciki da balo ba guda ɗaya amma mata yanzu ɗan ne ɗan ne eh ko me za ku ce sai an faɗa ɗan lele ne ba da Allah Allah ya faɗi to saboda haka to sai yake karin sallil asr ba cewa ne kana da hali wan kana da hali kan mata gidaje da wanda ban ba wannan hali ne amma su rika lura da yadda yake sai ba ka da hali sai a gura shikenan abin da kake da shi ga suka khairu min sabi da gairika haka ba balare da yake cewa wai guntun gasarin ka ya fi tare ka bani ya fi tare ka bani to saboda haka a lokacin ka kuma tun da dakin karami ne ranar da zaka to dakin ta yadda yi idan rana ta to za ta fadi na take yamma kuma da ta to kaga ba ji ba za ta yi ba tana dan zuwa ba za ta lokaci ba za ta tafi da fadi to shine take cewa lokacin da annabi yake sallata wannan lazar kaga ana so a gaya ma farkon lokacin da annabi yake sallata farkon lokacin da shine kana zallil asra wa shamsu fi hujratiha qabla an tastalha shine ai qabla an ta'lu kafin ta daga kamar ba ku kaga da lokacin ijayen yayi baya ina ganin ya kamata ku tsaya sati mai zuwa za mu tashi babu da yake magana akan ana so a sanya ya dalla ana za ku ba to shi za mu tayi awwal da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muke kuskure Allah ya ba mu sarki ya yi mana ana da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa da tukotun da madaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi kyau akwai waɗanda za mu sa a cikin addu'o'in akwai marasa lafiya kamar alhaji sada yana cikin yan kwamitin ma masallaci kuma makwabcin masallaci da sarkin lada mai musa yauwa shi ma yana mazugarar ke akwai sadiq nuruddin a wannan dina yake shi ma ba shi da lafiya muna tawakkuli da sunayen Allah ko kai na oke akwai injiniya na oke injiniya ya ja ku ji ba ba lafiya to muna sa ta cikin addu'o'i mu muna tawakkuli da sunayen Allah kyawawa oke Allah sarki da bawa Allah yake ji ba ba ya huta masa aiki yau duk muna halarta da su cikin addu'o'i mu Allah ya kawo cikin sarki ya ba su lafiya sannan kuma akwai alayyam kabiru na babu yaya ne ga alhaji bashir na udanku gidan hajiyar albarka shi ma da Allah wani hukun sarki da ya masa rasuwa da duk muna rago wani ji mara hukun sarki ma mutum ma Allah ya yafe mu Allah wani hukun sarki ne ke ya sa a tantin dabula ana kai mu bayanin da ya rasa da yana an ce a nuru wani mutum ko a nuru ya ko an tallabe shi a na gidan da yi cikin hausa dogara muka ta yi ra'ayin nan da ya kamata da yin duba kwarai kwarai muna sa su a cikin addu'o'in mu Allah maka hukun jirgi ya ba su lafiya akwai wani bawan Allah shi ma mala haka mun tura a gurin mu da ake tura karatu mataki ne duk inda za mu karatu sai ya ji dan haɗe da shi shi ma zazzabin da ya kama shi ya koma sai aka mai shi gida a can yaro duk wanda yake yawan zuwa karatun nan ya ga hoton sa zai gani a nan hausa ya bayan marka dan na ga da baya hausawa a yi giro da kun yi da kon ne ya bana sai fara mata shi ko auren fara na da ba shi ma Allah ya masa zuwa muna sa shi da sauran mawatan masu ya doyin mu Allah ya yaje idan da mu dawo Allah ko kuma kirkin da ta masa da yake da imani dukkan mara da lafiyar mu Allah ya gida na ta wuce don suna ya ta wa Allah wa ta lafiya Allah ka ba mu zuwa lafiya ka san Allah ka ba da ita lafiya kun ji da mun mu ce ki Allah ya yi mu ina da kuma gidi da suna ya ta wa duk wanda sai mana wasiya da addu'a su neman aure da wanda suka sa aure gaba da wanda aure ya tashi gaba da waɗanda suke da yin aiki da masu neman adireshin da ‘yan kasuwa Allah a gala da rufu suna da kuma ubangiji da suna yin kyawawa da su yin da wadda waɗanda suke karatu a cikin mu Allah ya tallaba mu Allah ya ba su ikon kammala karatu su lafiya Allah maka bakin su da shi ka zauna da kasar mu lafiya Allah maka bakin su da shi don suna yin kyawawa da su yin ɗaukaka ka san bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu اللهم يا قاضي يا كاشف الكربات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعواتنا يا الله استجب دعواتنا يا الله اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك فقد دعوناك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد اللهم استجب دعاءنا ودعاء ووفانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقضها برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين